wanda ya dace da bakwai ga watan ga watan goma ko takwas takwas ga watan goma shekara ta 2023 hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina zamu dora kan inda muka tsaya a karatunmu na مختصر زاد المعاد na Sheikh Da'wat al-Islamiyya Muhammad bin Abdul Wahhab da muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na Ihya Sunna a cikin birnin Kano Najeriya wanda idan yan za su iya tunawa muna tattauna ne akan fawaid da hikimomi da Allah tabaraka ta'ala ya kaddara suka faru dalilinsu aka yi yakin ohud idan za ku yi tunowa akwai inda malam yake ce a shafi na 208 wa min ha'ana wa hayya ali abadihi manazila la tablughuha amaluhum wa la yablughunaha illa bil bala فقضيت لهم بالأسباب التي توصلهم إليها من ابتلائهم وامتحانهم كما وفقهم للأعمال الصالحة daga cikin hikimomin akwai hikimar ubangiji tabaraka ta'ala da ya tanadar da shine hayya ya shirya ya kimtsa wa bayansa a masaukai matsugunai wuri wanda aikinsu ba zai iya kaiwa su kai ba aikinsu sallarsu azuminsu zakkarsu biyayyarsu ba za su iya samun wannan matsayi ba to ba za kuma su iya samun wannan matsayi ba sai da bala'in da zai same su ibtila'i jarabawa don haka sai Allah ya hukunta musu faƙudiyar lahum bil asbabin lati tusilhum ilaiha Allah ya hukunta musu samun wannan matsayi da sababbai da zai kai su ga riskan wannan matsayi da ubangiji ya tanadar musu min ibtila'in mabtiya ne amma ta hanyar shiga jarrabawa da ubangiji ya rubuta musu me jarrabawa shine zuwa yaƙi menene abin da matsayin da ba za su iya samu ba a aikinsu kawai shine shahada tunda Allah ya so ya tanadar musu gidan aljanna na shahidai to sai ya jarrabe suka je yaƙi aka kashe su kuma hakan ya musu kamar yadda ya datar da su kuma suna aikata aiki mai kyau kamar wafaqan lil amali salihat kenan wani lokacin idan Allah yana son bawa sai mai tanadi babban tanadi a gida na lahira amma wannan tanadin yawan ibadarsa ba lalle ya iya samun wannan matsayin ba to sai ya jarabe shi da babban abu kamar mutuwa a kashe shi za a ji zafi za a ji ciwo na cewa wani ya mutu an kashe shi ya shahada to amma Allah ya bashi babban matsayi saboda ya zo a hadisin bukhari cewa duk wanda ya mutu a ta shahada ransa ma ransa Allah yana ɗauki rayukan shahidai ya sa su a cikin tsuntsayen gidan aljanna su yi ta yawo da rayukan a cikin gidan aljanna wannan kafin ma a tayar da kiyama a sasa aljanna duk shahidi yanzu haka ransa yana cikin tsuntsayen gidan aljanna tsuntsayen suna ta kewayawa da su a gidan aljanna wa minha anna al-afiyata ad-da'imata wan nasra wal ghina yurisu rukunan ila al-ajila wa yusabbitu an-nufusa ويعوقها عن السير إلى الله فإذا أراد الله كرامة عبد قيض الله من من البلاء ما يكون داء لهذا الله يجي أما يجي تشوى العافية الدائمة لا فيها دوامية لا فيها ko dai lafiya ta gangan jiki ko zaman lafiya duk ana fassara shi da afiya samun dawwamammiyar lafiya samun dawwamamman zaman lafiya kullum mutum ya saki jiki ba abin da zai same shi na jarrabawa shine lafiyar da'ima da kuma samun nasara da wadata mutum ya ga ya ci nasara komai kuma ga wadata Allah ya shimfiɗa masa wannan yakan gadar da mutum ya yi rukuni ya karkata zuwa ga ajila shine duniya man kana yuridu al'ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ma'ana in mutum ya samu yalwa da kwanciyar hankali ba jarrabawa a rayuwa to yakan sa mutum rukuni mai rukuni ya miƙe ƙafa ya sakankance a wannan duniyar ya manta da lahira ya manta da akwai wuta akwai aljanna don haka wannan ɗin sai sa yi sabbitun nufus yana sa ran ɗan adam ya zama wato mai saiɗi mai rashin kazar-kazar mai kasala kuma wannan morewar duniyar da shakatawa sai ya hana mutum asir ilallah tafiya zuwa ga Allah to yana ga ya samu komai bai da wata damuwa ko jaraba shi ba a yi kamar mutum ne ya ce ai shi tun da yake ma shi bai iya tuna ma ya taba ma rashin lafiya ko wata wadda za a zo a gani to irin waɗannan mutanen in ba sa'a aka yi ba sai kaga suna da suka ci akan ibada kuma ko mutum tsoron da ake samu da komawa ga Allah idan mutum ya yi rashin lafiya shi ba ya yi yanzu Allah ya jarabe ka aka ce an duba takaddunka an karkaɗe musu ƙura aka jefa ka wani ciwo da ƙyar ka miƙe ai masallaci ba fashiya kai da kanka za ka ce taba ai saura kaɗan na mutu ai dole in kama subhanallah to shi ne abin da mala yake so ya nuna mana cewa idan allah ya so kara mata abdin ya girmama bawa to shi ne sai ce sai ya ƙayyade masa bala'i jarrabawa kenan wanda zai zama wato magani ne ga wannan ciwon da ya same shi na shimfiɗe kafa da miƙe ta a wannan duniya kuma wannan sananne ne wanda aka ba shi mulki aka ba shi sarauta aka ba shi kuɗi aka ba shi lafiya aka ba shi kaza sai ka ga yana da sakaci wajen bin Allah ba shi yasa kullum ake cewa yawa yawan manyan mu sai ka ga ka tambaya ma wani masallaci suke zuwa juma'a alhaji ne da kasance ya shahara wani masallaci kake ganin sai ke juma kamsu salawat yana zuwa abin da ya ba labari Allah sau talaka miskini shi ne zaga yana da himma to kada ya yi biyu babu babu a nan babu a can kaga gwanda mutum ya zo ya kama jikinsa ko ba ka bane yawwa to yana cikin raunin imani mutum Allah ya ba shi damar maki amma ya zo yana fada da addinin Allah ko yana sakaci akan bin Allah kuna ganewa ko abu na tara wa minha anna shahadata indahu min a'la maratibi awliyaihi wa huwa subhanahu yuhibbu an yattakhidha min awliyaihi shuhada ita shahada da kuke gani mutuwa akan hanyar Allah mutuwar shahada ai yana daga cikin mafi ɗaukakan martaba matsayi na waliyan Allah duk wanda ya mutuwar shahada ko su sa shi a layin waliyansu ko ba su sa shi ba waliyi ne kuma yana daga cikin wato mafi ɗaukakan martaba ta waliyan Allah ma a cikin waliyan Allah ma mai mutuwar shahada shi kan a sama yake ai to kuma shi Allah a sunnarsa yana so ya samu waliyansa su yi mutuwar shahada wa yuridu Allah tabaraka wa ta'ala ya takhida min awliya'ihi shuhada abu na goma wa minha annahu subhanahu idza arada halaka ada'ihi qayyada asbaban yastawjibuna biha halakahum wa min a'zamiha ba'da kufrihim بغيهم وطغيانهم ومبالغتهم وبغيهم في أذى أوليائه فيتمحص بذلك أولياؤه من ذنوبهم ويكون من أسباب محق أعدائه وذكر سبحانه وتعالى ذلك في قوله ولا تهنوا ولا تحزنوا إلى قوله ويمهق الكافرين شن آل عمران فجمع بين تشجيعهم وحسن التعزية وذكر وذكر الحكم التي اقتضت إدالة الله الكفار عليهم فقال إن يمسسكم قرب فقد مس القوم قرب مثله أي ما بالكم تحزنون وتهنون عند هذا وقد مسهم مثله في سبيل الشيطان ما ya ce daga cikin hikimomi da aka sa sabai suka shiga wannan yaƙi idan Allah ya nufin halakar da ada abu maƙiyansa in Allah ya nufin ya halakar da maƙiya sai ya ƙayyade musu wani sababi da zai sa istaujibu na biya halakan wadda ta wannan dalilin abin za su mutu shine sababin su je rokala su je su yaƙi su je ce za su yi faɗa da musulmi ta nan Allah ya so ya ƙarar da su duk aka kashe su a can kenan sababin da za su mutu shine zuwa jihadi mafi daga cikin wato mafi girman irin wannan sababbai bayan kafircin da zalunci akwai wuce gona da iri kafirci da zalunci da wuce gona da iri kufur بغي ضغيان مبالغتهم كي ومتقع وبغضهم وبغيهم دا زالنشن سوجن cutar da waliyan Allah duk inda kafiri yake taimakon Allah Allah ya ɗebe musu ya tsame su daga cikin zunubansu kuma wannan ɗebe musu zunuban shi kuma zai zama yakunu min asbabi mahdi a da'ihi sababi ne na halakar da da karar da abokanan gaban Allah su sun samu yafiyar zunubi abokanan gaba kuma sun fada wuta shine Allah ya ce wala tahinu wala tazamu kar ku yi rauni kar ku yi bakin ciki ya ku musulmi wa antum la alauna ku ne madaukaka in kuntum mu'minin hadda inda Allah ce wayan haƙar kafirin Allah shi ke halakar da ya rusa kafirai gaba daya to kaga a cikin ayar fa jama'a baina tashji'ihim wa husni ta'ziya ya hada tsakanin karfafa su da kuma kyautata musu ta'ziya ga wanda suka mutu kenan kar ku damu in kun mutu a hanyar Allah babu damuwa da ka je ka mutu a banza ka je ka mutu a gadau sauro ya ci cizon ka ka mutu ciwon typhoid ya kashe ka ko ciwon zuciya ko mota ta karka ko jakin gidanka ya tudu da kai ka mutu ko a zo faɗan ƙabilanci a kashe ka ba na addini ba ko ka mutu a filin siyasa ko nuna goyon bayan wani a banza su yanka ka su kashe ka ai wanda ka mutu a hanyar Allah ko haɗawa ba za a yi ba kai yanzu wannan zamanin yadda ake ciki ɗin nan mana Allah ya taimake ka ka samu shahada ka mutu a hanyar Allah ai ka warke duk in ka yi shahada komai an yafe mu ko me ka rasa to ai dama mutuwar za ka mutu ko dai ka mutu ta shahada ko kuma me ka yi mutuwar haka kawai akwai mutuwar haka kawai akwai daban lama kuma dai an mutu to haka Allah yake yi su kafirai ya kawo wani sababi da za su mutu a kan shi su shiga wuta mummine kuma su je su bi wannan sababi samu imani da ɗaukaka wajen Allah in sun rayu ko kuma su samu ɗaukaka a wajen Allah bayan sun mutu yanzu yau ana ba da labari a ƙasar falastinu yahuda sun kashe musulmi sama da mutum 300 ana nan ana gwabza yaƙi wuta ake yanzu haka ana ta kashe musulmi amerika kuma ta ce tana goyon bayan isra'ila 100 bisa 100 sun fito dama to ai su haka suke mu ne kasan musulmi ba ma iya fitowa mai bayani ai yanzu duniya ai ta abu ya fito fili kawai kowa yana faɗan waye nasa mu ne yanzu kasashen musulmi da wahala ka je wata ƙasa da za ta fito ta ce ita kuma tana goyon bayan yan uwanta musulmi amma amerika ta faɗa ta ce tana goyon bayan isra'ila za ta ba su duk taimako da za ta ba su kashe musulmi amma mu ina kasashen musulmi waye zai yi magana ya ce yau yana goyon bayan falastina waye isa ba za mu iya yi ba saboda sun kashe mu da a zukata sun kashe mu a aƙida sun kashe mu a mu'amala gaba ɗaya rayuwar mu ta koma hannunsu waɗannan mutanen gani ake in ba mu riƙe so ra mu rayu ba ko ba ka bane in muka kauce musu gani muke mun shiga halaka da ƙasashen larabawan jagororin musulmin da waɗanda ma suke gasu gasu nan irin ƙasashenmu Allah sauƙi waye sai magana rauni rauni rauni muna fatan Allah ce miki falasinawa Allah ya ƙarfafe su Allah ya ce miki su akan wannan yahudawa tsinannu Allah ya gama da su Allah ya tsare jinin musulmi a duk inda suke musulmi kuma Allah ya sa musu kishin addini a duk inda suke Allah cire mana tsoron waɗannan ƙazaman mutane don haka Allah ya ce karku damu ya ce wa zakar alhikam allati ittadat idalatul lahi kuffari alaihim kuma Allah ya faɗi hikimomin da ya sa wani lokacin yake juya yakin kafirai su zo su kashe musulmi yanzu kamar yau yanzu an faɗa yahudawa sun kashe musulmi mutum ɗari wannan iya abin da media ta faɗa kenan ba mamaki sun kai dubu uku mun ka ji a rediyo an ce ɗari uku ko a jarida an ce ɗari uku to ka ninka ɗarin nan sau ɗari in ba sa ba ya shi ne ka'idar ba da labari ai ba a ba da babban lamba ai babban lamba ba a faɗan ta ai in an zo an yi faɗa a nan an kashe muku mutane kamar mutum dubu sai wani ɗan jarida ce rikici ya barke a garin kaza kaza kuma labarai sun tabbatar da an kashe mutum bakwai kuma ku mutum ɗari aka kashe mu sai ya ce bakwai su wannan ƙaryar halarci a wajensu eh ba a faɗa an ka faɗi babban lamba za a kama ƙari in wannan yana nuna wani abu yana nuna ƙarshen duniya yanzu dama da bai faɗa in duniya ta zo ƙarshe za a yi ta faɗace faɗace daga can sai can daga nan da wasu kasashen yanzu wani yake gaya mun wani malami yake gaya mun a ƙasar Nijar ya ce to tashiri an ce kar a kai musu hari kar a kai musu hari amma ana kai musu harin a sunkuru an yi wata hikima ba a nuna a duniya an kai musu hari ba amma ana bi ta wasu ƙasashe ana zuwa ana kai musu farmaki a kashe musu sojoji ashirin talatin a buga musu bom a can yanzu abin da ƙasar Nijar suke ciki kenan an yi amfani da munafukan cikinsu an fito da su daga ƙasar sun zo ƙasashe irin Najeriya Benin ina ne da waye ana ta danna musu kuɗaɗe ana taimakon su ya za su su taimaki 'yan ta'adda su shiga Nijar wani lokacin a tura musu 'yan fada 'yan yaƙi da sunan addini wani lokacin a tura musu da su ne 'yan fashi da makami wani lokacin haka dai dole sai an ci su da yaƙi an kakashe saboda ba su bi faransa ba Allah ce muke su Allah ce muke mutanen Nijar Allah ya karfafe su irin tsare-tsaren da suka kawo a gwamnatinsu da suke so za su yi a yanzu wallahi ba su kare ba ɗan Najeriya ma sai ya more wallahi za ku shiga ku yi kasuwanci ku yi mu'amalolin yan uwanku ne yaran ku guda addinin ku guda ga yalwar ƙasa ga hanyar samun arziki ga bodojinsu a buɗe arzikin da za a samu tsakanin mu'amalar najeriya da nijar ba zai lissafi ba na je wa'azi wata jiha a nijar arlit can gaba da agadas can hanyar algeria ne ko ina ko ana na je wani guri da sai suka kai ni wallahi malam gwalle daji ne iya ganin ka zinari ne ake tona saboda tsabar talaucin kasar ba su da ƙarfi ƙarci suke zuwa su ta faskaran duwatsu suna tonar rami suna cire zinari gari ne iya ganin ka amma wallahi malam majorancin masu aikin diyar mu ne 'yan najeriya su suke zuwa su yi aikin su tona su gyara su fitar suna ta samun alheri duk wanda yake harka sai da zinari a kasan ba talaka bai haka za ka gan shi cikin ƙasa cikin waye amma yana samun arziki ƙasar akwai arziki sahara ne kawai tono suke zinari suke cirewa local mining kuma gwamnati bata kama su ba da sojoji suna gadin suna karatu galibin yaran wallahi malam yaran mu ne yan Najeriya na je har cikin su sun dauki hoto da mu yanzu haka wanda suke can suna jin mu kasan ne zan ta mana karamci wallahi ta mana wallahi ta mana karamci yan uwan mu ne jikin mu ne kuma dole mu nuna kaunar mu da son su wannan bangare ne na gaya muku duk wani malami mai wa'azi in ya shiga Nijar yana jin sa kamar a Najeriya cikin yanci ko ina masallaci tafka tafka wa'azi lafiya lau suna son malaman Najeriya majoratin wa'azin su da suke ji duk malaman Najeriya to za mu bari wani ya zo ya raba mana ya lalata mana wannan zumuncin ba za mu bari ba wallahi ko sojojinsu da 'yan sandansu ko wucewa ka zo yi wallahi duk wani malami mai fita da awa ya sani ana zuwa ce musu malamai ne daga najeriya ala sannu ku sai su zo su tsaya suke rubuce ku yi mana addu'a ku yi mana addu'a wallahi ko cakin ɗin mu ba za a yi ba sai dai su zo su ta ɗaukan hotuna da mu suna suna ashe wanda malama ne kai ne ka Allah muku albarka to ya kasar tamu najeriya haka ba suke faɗa ya kasar tamu najeriya shi ba a nijar ya kasar tamu najeriya haka yake faɗa wannan sanannen abu ne Allah ce muke su Allah karfafe su so ita rayuwa dama haka take wata ran fada da yaƙi mu ma ai Najeriya mun ta fama da fada da yaƙi ba mu ma yanzu ana ta yi ba a wasu wuraren ana yaƙin Allah ya ce karku damu in yamsaskum qarhum faqad massal qawma qarhum misluhu in kun samu rauni kun samu ciwo an kashe ku ko an kakkarya ku to kakku damu ai su ma su ma kafiran ai irin karhun da ya same ku ai ya same su ai babu damuwa in an kashe ku su ma an kashe su in sun karya ku kuma kun karya su ai wa tilkal ayyamu nadawiluha bainan nas ma balukum tahzanuna wa tuhinuna inda hadha me sa kuke rauni kuke bakin ciki in wannan abin ya faru alhali irin abin da ya same su ya same ku ko ya same ku ya same su abu na sha ɗaya sun ma'akbar annahu yudawilu ayyama hadhihi alhayati ad-dunya bainan nas wa annaha aradun hadirun yuqassimuha duwalan baina awliya'ihi wa ada'ihi bi khilaf al-akhirah Allah yayi bayani cewa yudawilu ayyam yana jujjuyawa in an ce al'ayyamu duwan wato ana nufin yau kana sama gobe kuma kai ƙasa yau ka samu gobe kuma ka rasa duk wanda ya fahimci rayuwar duniya a ilmance to ya gane duniya ga yadda take al'ayyamu duwan me al'ayyamu duwan yau ba ya ce ba kullum ake kwana a gado ba shine al'ayyamu duwan ba kullum ake cin mai daɗi ba al'ayyamu duwal idan yau kai ne kake mulki to gobe fa ka tabbatar ba kai bane in yau kai ne za ka yi duk abin da ka ga dama to gobe ko jibi kuma ba kai bane wani ne idan yau kai matashi ne kana ganiyarka to bayan shekaru kuma ka fita daga layin matasa ka shiga layin dattawa kana ji kana gani dole ka haƙura ka bar masu yi su yi idan yau kai kake ja a kasuwa sunanka ne ke tafiya a kasuwa kai ne kasuwa ka take tafiya to ka sani ba za a zo wani lokacin da ba za a ji ɗuriyar ka ba ka gama cin rabonka ya rage gare ka in ka yi alheri ka gina wa kanka lahirarka ka taimaki yan uwanka ka yi mai wannan ni'imar da kake ciki ta kasuwa da samun ciniki ba za ta tabbata ba alaji al'ayyamu duwal kamar yadda mai mulki shugaban ƙasarka da shi ne yanzu ya sauke koma gida to kai ma fa wata ran za ka sauka saukan nan ko dai kana raye a yi ba kai ko kuma ka mutu kuma haka al'amari yake in ma ilimi ne ko malanta ne in kai ne yau kana yi kana yi kana yi to gobe fa ba kai bane Allah zai kawar da kai zai kawo wani haka ko abin alheri ko na sharri haka yake yi shine mana al-ayyamu duwal al-ayyamu duwal wata rana muna magana da Malam Abdulrahman Allah hafizahullah Allah ba shi lafiya shi Abdullah baka hutawa kaje nan kaje nan Allah maka albarka Allah maka albarka ya kada kai ya ce ina jin farin ciki kun wakilce mu akan aikin alheri ya ce kaga yanzu abin da kake ba zan iya yi ba shekaru ayyuka gajiya to haka rayuwar take mu ma za mu zo lokacin da wannan abin ba za mu iya ba dole mu yi stepping back yara matasa kannanmu almajiranmu su zo su yi ta yi haka yanzu da irin wannan lokacin malam jafar yake mana akamun jana'iz a gadon ɗaya muna zaune muna riƙe da littafi muna ji a cika ai ta karatu ai fatawa a gama yau yana ina bayan al'ayyamu duwal wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas to komai haka yake a rayuwa in lafiya kake gadara da shi in lafiya ce kake gadara da shi to za a zo ran da baka da lafiya kana kwance a asibiti wani da ci mu a masallaci muna sallah kullum da shi ya kwanta a asibiti muka je duba shi da ya ganni ya ga wanda suka rako wanda muna tare da shi su sai ya fashe da kuka ya riƙe hannuna mun yi sallama amma ya ƙiya bannin ta yana ta kuka yana ta kuka yana tunanin wannan gadon da ya kwanta ba zai tashi ba kuma sai ya tuno rayuwar da ake ta zuwa masallaci a yi sallah da asuba a yi azahar a yi la'asar a je a yi karatu ya tuno yau gashi a asibiti ba ranar tafiya ciwo ya kwantar da shi al'ayyamu duwal al'ayyamu duwal to ka fahimci rayuwa malam duk inda kake in kunci kake ka tuna al'ayyamu duwal wannan kuncin fa inna ma al'usri yusra idan ba lafiya ne inna ma al'usri yusran ko dai ka warke ka ci gaba da rayuwa ko ka mutu ka samu ramar Allah tunda kai mai imani ne da kamar hankali ne wai zai rike wani abu ya ce wai shi har abada shi ne ko saboda yana kuɗi yana da kuɗi ko yana kasuwa ko yana da mulki ba wani abu permanent nothing is permanent ba wani abu da is permanent ko mi canjawa yake yanzu ni da kuke gani na a gaban kunan da zan nuna muku hoto na ina matashi za ku sha mamaki yadda kaga dan bature ya ka nake tas wallahi tallahi da na ga wani hoto na na ce kai da fa mun mun goga al'amura wallahi na ganne na duba na ganne ga yadda nake yanzu na sunkuya na tinkari lahira na ce da al'ayyamu duwal kai ma akan kaji sai a kaina zai ci al'ayyamu duwal wallahi malam ka fahimci duniyar a haka ka huta kawai kawai yau ina da shi zai iya yawa gobe ba da shi da haka dan abin da ka samu rike shi ka ririta shi ka yi iya abin da za ka yi yawwa za ka gyara al'amura ka gyara ka ci mai kyau ka sha mai kyau ka yi abin da za ka yi yanzu ne naka gobe ba ba naka ba ne yawwa in ba ka yi ba ka ajiye musu su zo su gyare kuna tare da ni sai dan haka ya ce kuma dalili shine wani lokacin sai ya daga kafirai su yi nasara akan musulmi wani lokacin kuma musulmi su yi nasara akan kafirai to amma sirri shine ya ce yudawilu ayyamu hadhihi al-ayati ad-dunya bainan nas ko yana juya kwanaki tsakanin mutane wa annaha ardun hadirun yuqassimuha duwalan wato wani abu ne wanda yake a fili arab ne wani abu ne gashi nan a fili a halacce yau a samu gobe a rasa yau a samu gobe a rasa tsakanin waliyansa kuma tsakanin abokanan gaban shi bi khilafil akhirah amma banda lahira a lahira babu al'ayyamu duwal kai a lahira kullum kullum seci ne kawai kullum jin daɗi ne dan a nuna ma bambancin rayuwar duniya da rayuwar lahira ita duniya yau ka samu gobe ka rasa yau ka samu gobe ka rasa haka za a yi a tashi a faɗi a tashi yau da lafiya gobe babu an yi tafiya an dawo yau an samu kwanciyar hankali yau an yi abana an yi faɗa yau an zauna lafiya yau ɓarawo ya zo ya maka sata gobe kuma ka samu riba haka dai yau ciwo gobe ka warke ka sha magani ka haka dai yau babanka ya mutu a jibi an maka haihuwa ko ba ka bane ba to amma a lahira kullum daidai ne daidai ga wanda ya yi imani ya shiga aljanna yauwa ba cancantawa abu na sha biyu ثم ذكر حكمة أخرى وهي تمييز المؤمنين من المنافقين Allah ya ambaci wata hikima daban ita ce yakin an yi shi ne don a bambance tsakanin muminai da munafukai Allah yakan kaddara yaki ya faru don a gane waye mumini waye munafiki wala ya'lamu fa ya'lamuhum ilma ru'yatin wa mushahada su muminai su san muminai su san munafukai ilimi na gani da mushahada a ga ru'uya a ganshi wa mushahada a fili ba da an kano ma'alumi na fi gaiba da munafukan an san su amma a boye a gaibu akwai munafukai akwai munafukai baka san su ba amma da aka zo yaƙi ai yanzu ka gane su li'anna al-ilm ilm al-ghaibi la yatarattabu alayhi sawabun wala iqam shi ilimin da yake na ɓoye babu wani uku babu lada ko kuma ikabi a kan shi dan ka sani ko baka sani ba bara a yi ma hukuma ba thumma zakar hikmatan ukhra abu na sha uku Allah ya ambace wata hikimar wa hiya ittikhaduhu minhum shuhada yana rikar shahidai Allah yakan kaddara ayyaki dan liyattakhidha minkum shuhada wallahu la yuhibbu zalimin dan azabe su ai shahidai a cikin kuma Allah baya son azalimai wannan tambihun ne latifun ala karahatihi wa bughdihi lil munafiqina wani fadakarwa ne wanda yake nuna Allah baya son munafikai alladhina alladhina khazalu annabiyihi yawm uhud wanda suka yi wato suka suka in an ce in khazalu wato wanda suka tabar da ko suka tabar da kansu ko suka kauce suka kisubi manzo Allah ranar yakin uhud na ga muku a tarihin Abdullahi dan Ubay dan Salul shugaban munafikai ya zo ya waguri wasu mutane adadi mai yawa ya ce yanzu ko za ku zo ku bi muhammadu ya je halakar da ku kuna zaman zaman ku a madina mutumin nan zai zo ya dauke ku ya kai ku je ku yi fada a kakkashe ku a banza wai haka fa yake gaya musu ku bari a zo a kakkashe ku a banza wallahi malam munafukan sai suka yi ta bin shi sai gaskiyar ka kai bara mu je ba kai bara mu je ba shi ba munafiki in ya ma fita yaƙi to yana yi yana baya baya ne shi ba zai je a kashe shi saboda ai bai yadda ba shi ba wakilin wadancan ne munafiki da mun shi ai ai yana zaune a cikin musulmi ne dan yayi aiki wa kafirai walam yashhaduhu basu je yakin badar ba walam yattakhid minhum shuhada Allah bai dauki shahidai a cikin munafikai ba ka gani li'annahu lam yuhibbuhum saboda baya son su abu na sha hudu ثم ذكر حكمة أخرى وهي تمييز المؤمنين من الذنوب Allah ya kaddara a samu yaƙi ne don ya kankare wa mummune zunubansu wa adam min almunafiqina sannan kuma daga munafikai ma su ma thumma zakara hikmatan ukhra mana ya ware su ya cire musu zabi kuma ya ware su daga cikin munafikai sai ya faɗi wata hikimar wahiya mahqul kafirina halakar da kafirai da dulmiyar da kafirai da karar da su thumma ankara alaihim husmanahum wa zannuhum dukhul aljannati bidun jihad sannan Allah ya musu inkari zaton da suke yi za su shiga aljanna da hisabinsu da lissafinsu cewa za su shiga aljanna wai ba tare da sun yi jihadi ba amma sittum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum yanzu ku kuna tsammani haka kawai za ku shiga aljanna alhali Allah bai bambance wanda suka yi jihadi a cikin ku ba wanda suka tsayar da kalmar Allah suka mutu akai a'a ai dole ne za ku rayu da manzon Allah sai kun yi jihadi kaga sun yi jihadin an zubar da jinin su an kakkashe su addini ya ɗaukaka da ni da kai yanzu ga muna more addini a ƙarƙashin fanka da kafet yau aikin addini ya gagare mu mu ba mu yi da gangan jikinmu ba aljihunmu mu ɗauka mu taimaki addini abu ya gagara addini yana addini yana rayuwa akan bara waɗancan sahabbai malam suka ba da dukiyarsu su abubakar duka su umar suka ba da dukiyarsu su Usman suka bayar da dukiyarsu suka yi sallah suka fita suka yi jihadi suka yi suka yi suka yi suka yi duk abubuwan da suka yi kuma yanzu sun shiga Allah ni kuma ni da kai yau ba a jihadin mun tashi kurun mun waye gari mu musulmi ne iyayenmu musulmi kakannin musulmi amma addini yana shan wahala masallaci in zamu gina sai an yi bara an yi roƙo galiba duk inda kaga an gina masallaci to taro da kobo aka hada masu kuɗin mu sun rike kuɗaɗen su ba na gina masallaci bane sun rike kudadensu ba na gina makaranta ba ne kudadensu na yawo a duniya ne da ɗiban 'ya'yansu da kashewa a biki wata baiwa Allah take ce mun shi mai gidanmu fa biki kawai aka zo yi malam biki kawai biki bayan an kakkashe sayan kayayyakin yarinya da rai sauransu naira miliyan goma sha biyar ya ware ya ce ga wannan mata ku duk abubuwan da za ku yi miliyan sha biyar miliyan sha biyar masallaci nawa za ta gina a ƙauye miliyan sha biyar masallacin juma'a nawa za ka raba budget ɗinsu na shekara guda akwai masallacin da gaba ɗaya na juma'a nan wallahi a shekara ba zai ci miliyan ɗaya ba da kudin albashin masu gadi da masu shara da waye da waye duka amma a banza akan kiɗa da rawa da gayyato kawaye a siyo musu kaza a raba kaza miliyan goma sha biyar wannan kaɗan ne wallahi akwai mai kashi akwai wanda ya ajiye miliyan ɗari akan auren da yarinya karama kwaya ɗaya yar shekara sha bakwai miliyan ɗari a banza kawai wannan duk abin da aka bukata kawai ai kuma ba lada kaji sarkin ladana ya ce ko ita da za a kai ta sayarwa ba za ta yi miliyan ɗarin ba malam sai ga mutane suna ta kashe kuɗi akan abin da menene bai da amfani kuma wani abin da nake so ku gane galiban su fa masu kuɗin mu su fa a ba su shawara mutum yana da kuɗi ka zo ka gaya mai yayi kaza a'a abin da ya yadda daidai shine daidai kawai da ka zai je ya kashe kuɗinsa akan komai wani ya ce mun tab ai malam wata yar tafiya ne da iyalina muka dan je umra muka dan biya dubai muka je kaza yace daga zuwa wannan muna dan zagaye zagaye ya matan nan ta shiga kasuwa ta dauki wannan kam haza kam haza tana sawa a jaka tana ana lisa ma yace malam da na dawo daki na buga dalolin da muka shi sai gashi a cikin sati biyu na share miliyan 21 ita kaɗai banda kuɗin jirgi da kuɗin hotel yarinyar da ya dauka kurin suka tafi umra da dubai da ita ta ta kwashe miliyan abu kar ka manta akwai uwar gida tana can tana amma ha yake za ku dawo ya zubar da ita duk uwar gidan da ta bari aka dauki amaryar ta aka canja mata daloli aka tafi ki hajiya suka barki a zube don can ki ya kare ki samu ki wawuri naki kafin su tafi ya ajiye sallama warai ku da gaske ko baki gane ba da ke nake ba sha'ani suke sosai sha'ani suke to yanzu irin wannan kuɗi mutum ya ta kashe su ga masallacin unguwarsu ba mai ga masallacin unguwarsu ba kafet ga masallaci matsi ɗazun nan muke magana da wani balarabe nake muke magana da shi muke tattauna akan wata ɗabi'a akan masallaci na ce ai mu dai nan Najeriya musamman Kano sai dai kawai a hakuri wai ana magana masallaci na ce to wani masallaci ne za a yi mana shi ya zama babba mu in kun lura gaba ɗaya masallatanmu ma sallah a waje sun fi ma na ciki kun lura don masallacin juma'a idan ka je za ka tarar da na sallah a waje sun ninka ninka ninka na waje me yasa saboda ba ma yin babban masallaci ka je kasashen waje ka gani ka ga inda ake masallaci iya ganin ka za su ɗebe shi ne da gaske wanda duk wanda zai zo yana cikin AC yana cikin fanka yana cikin kafin ko mun makararsa amma mu fa a bakin titi muke sallah a bakin titi in ka ga katon guri gidan alhaji ne gidan alhazanmu na birni kan malam ba magana mutum zai shafci guri iyaka wani mahaddaran abu a gidan nasu da wurin kewaya Allah ƙara wadata Allah ƙara arziki amma masallatan mu fa duka ba sa isan mu ku gaya mun a garin nan wani masallaci ne yake isa na juma'a wanda in an je yana isan kowa ku faɗa mu babu was it not a wannan painful abu akan mu a shame abun kunya a kanmu ba ma iya masallacin da zai yi accommodating mutanenmu na taɓa gaya muku wani balarabe shi ma ya zo wani balarabe ne shi ma muna magana shi babban mutum ne ya kawo ziyara nan kano haka ya ce a zagaya da shi titin aka zo ana sallah azhar ya ce ya ga ana sallah duk inda aka zo sallah sai ce wai kunan garin ba musallatai ne sai aka ce akwai mana ai sun cika ne har ya ce ya kowa a titi yake sallah ya ce mu ai a ƙasar mu ai duk a ciki muke sallah na farko ba sa yin karamin masallaci da gaske suke yi kuma za ka je karamin masallaci da ban ɗakinsa mai kyau mai tsafta da ma'aikata da 24 hours suna kula da shi wallahi ga, sama da ƙasa masallaci iya ganin ka shi yasa mun je sai mu ta ɗaukan hoto a ciki saboda mun ga abin da mai ba nan ina kira ne ga, ma'aikata 'yan siyasanmu da masu kuɗinmu ku tuna ni'imar da Allah ya muku akwai abun alfaharin da ya wuce Allah ya taimake ka cikin arzikinka ka samu fili iya ganin ka ka rantaba masallaci ka yi shi sama da ƙasa nan gaba shekaru mu alhamdulillah sallah dai akwai sallah sallah dai daidai gwargwado akwai sallah daidai gwargwado ana sallah amma ku duba masallatan kasuwa duk a waje muke sallah masallatan unguwa duk a waje muke sallah masallatan kaza na ma'aikatunmu na kamfanoninmu na jumu'o'inmu na wane ne dinmu masallacin sarki a waje ake sallah na mai kaza a waje ake sallah shi ma nan da nake wa'azin shi ma duk a waje ake sallah wannan wani assignment ne na ba ku je ku duba ku gani wai masu kuɗin mu ba su da halin da za su rinka sayan guri ƙato su zabgegen masallaci juma'a shi'ar ne na addini mu zo mu tarfa hanya muna sallah kaga an yi masallaci dan tsurut amma ga wani gida can kato iya ganin ka mace ce kwaya ɗaya take juya gidan sauran dakunan duk aljanu suke kwana a ciki ba abin da ake a ciki dan bal ma sun fi mu sakewa dan bal zai je filin bal ya buga bal ya tsalle ya doke ta inda ya ga dama amma mai sallah ya zo bayan sakewa ba haka bane kai Allah sa ka zama mai kuɗi ka yi wa addinin Allah aiki. ثم ذكر حكمة أخرى أبو نشاهد وهي تمجيس المؤمنين من الذنوب نافد وانا أي ولما يقع ذلك منكم فيكون الجزاء على الواقع المعلوم أما سبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم فسر سكينا haka haka kuke tsammani za ku shiga aljanna Allah bai ware waɗanda suke masu jihadi a cikin ku ba wannan sai zama shine sakayya sakamako ku je ku yi jihadi a kace ku samu aljanna sannan Allah ya kunyatar da su wabbahum thumma wabbahum ala hazimati min amrin kanu yatamannawnahu wa yu'adduna liqa'ahu fa qala ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون munafukai kenan da kuna burin mutuwa kafin wannan lokaci kafin mutuwa ta haɗu kai ba shi yanzu kun ganta a fili wa min ha abu na sha biyar an na hadhihi alwaqa'a muqaddamatun bayna yaday mauti wannan yakin ya faru ne dab da mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa shakiruna humul ladina arafu qadar ni'ima masu yi wa Allah shukura da godiya su ne wanda suka san girman ni'imar da Allah musu fa sabatu ala suka tabbata akan gaskiya hatta matu har suka mutu basu bar abin da annabi ya dora su ba au qutilu ko aka kashe su fa zahara asar hada al-itab wannan aibantawa da su kan sai ya bayyana wa hukmu hada al-khitab yawma mata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da kuma hukunci wannan zance ran da manzo Allah ya bar duniya sallallahu alaihi wasallam fa ja'alahum al-aqiba sai Allah ba su kyakkyawan ƙarshe ثم أخبر أنه جعل لكل نفس أجلا كما الله يقول منا شوى قوة ريفتنا دا أجل جماعة قوة هنا دلوك تنسى دا الله يقدر مسا wani zai daɗe wani ba zai daɗe ba wani zai daɗe sai ya nemi ya mutu amma Allah ya ki ɗaukan shi wani kuma yana son duniyar sai Allah ya ɗauke shi wani yana cikin tsakiyar ganiyar lafiya lau baya tsammanin mutuwa sai ya mutu ya mutu ko ya haɗari to duka mu a cikin gaibu muke tafiya daɗin wannan duniya shine kai ta yi wa Allah bauta dirar da mutuwa ta zo alhamdulillah kana kan bauta Allah baka fashin sallah baka fashin karatun qur'ani zuwa wajen karatu da wa'azi da fadakarwa sadaka aikin alheri kullum kana yi a ci gaba da rayuwar a haka kawai in mutuwa ta zo muna fatan Allah ka mana ita sa'a to in ka ce zaka ta jin tsoro ka rasa yadda zaka yi ma ya zaka yi dole ka fita ka nema abin da zaka ci dole ka yi aiki dole ka yi kaza to amma so ake ka cako da neman duniyan da kake yi da neman lahira a je a nemi abin da za a ce a rufa kai asiri kuma a kula da zuwa masallaci da zuwa karatu da ibada da zikiri da ambaton Allah da bin iyaye da gina wa kai aljanna tun a nan duniya to shine za ka yi rayuwa mai daɗi ka ci mai kyau ka sha mai kyau ka yi duk abin da za ka yi in an yi mutuwa ka ji baƙin ciki da ɓacin rai da damuwa kai ma ka ji cewa kana hanya amma dai baka wasa da zikiri baka wasa da nafila baka wasa da sallah saboda wallahi galibin mu wallahi malam mutuwa tana zuwa mana ne ba lokacin da muke tsammanin ta ba ita illar ta kenan ba aune kai shiri kana tumtsakin dan abubuwa za a yi kaza za a yi kaza kullum sai dai mutum ya ji ya ga tukunya a saman sa kawai ana murna buka shine abin da ke faruwa ثم أخبر أن كثيرا من الأنبياء قتلوا الله يبام لاباري ديوا شيء أن ما أنكشف أنكشف النبي كي سي أبركة ba wanda Allah ya fito a duniya irin annabawa amma zuwa suke aka kashe su ba wa qutila ma'ahum atba'un lahum kathirun mabiyan su da yawa duk an kashe su fama wahana man baqiya minhum wanda suka saura cikin su basu yi rauni ba dan an kashe annabi ko annabi ya mutu ko an kashe wani ko wani ya accident ya mutu a cikin addini ko a wajen addini ko da bai kamata kai rauni ba ka ci gaba da yi kawai dan wani ya mutu bara mu daina zuwa sallah ba dan an kashe wani bara mu daina yin karatu ba za mu ci gaba da yi dan mu mu samu kyakkyawan cikawa وما وهن فما وهن من بقي منهم لما أصابهم في سبيل الله بسيروني بدنگن da abin da ya same su saboda Allah wama da'fu shine basu rauni basu gaza ba wa mastakanu shi ma basu gaza ba bal talaqaw ash-shahadata sun karbi shahada sun gamu da shahada bil quwwati wal azimati wal iqdam da karfi da kyakkyawan niyya da kuma kaiwa farmaki abu na 16 sun mu akbar subhanahu amma amma stansar bihi al-anbiya Allah ya bada labari da me ya taimaki annabawansa wa umamuhum da al'ummominsu ala qaumihim akan mutanensu min itirafihim dangane da furucin da suka yi wa taubatihim wa istighfarihim da tubansu da istighfari sun tuba sun yi istighfari wa su'alihim rabbuhum at-tathbita li aqdamihim sun roki ubangijin su ya tabbatar da digadigan su wan nasr ala adaihim ya taimake su aka abokanan gaban su yace وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين أي با من أبو دسكي فلا إلا تشيسكي الله كغافر تامنا wuce mu da gonan mu da iri da kuma ka tabbatar da daga dimon ka taimake mu akan kafirai haka ake so musulmi ya ta addu'a lamma alimu anna al-aduwa inna ma yudalu alaihim bi dhunubi yayin da suka gane cewa Allah yakan ɗora abokin gaba a kansu wani lokacin saboda laifinsu wato mana abin da ya faru a sunnar rayuwa ita ce Allah ya ta nuwa na magabata duk inda aka je aka yi yaƙi kafirai suka kakkashe musulmi to sai an samu wani laifi da zunubi da su musulmin suka aikata an ji kusantiniya in ban manta ba sai na umar ya ga an yi nasara akan abokanan gaba an yi nasara an kakkashe su an samu ganima kawai sai yake kuka sai aka ce ya kake kuka ga lokacin da musulmi sun samu nasara kai da za ka yi murna ka yi dariya ya ce ba ina kuka ne don mun samu nasara ba kuka nake yi waɗannan allah suka saɓawa allah ya ɗora mu a kansu mu mutane ne su mutane ne amma da suka saɓawa allah sai allah mu kuma muka bi allah sai allah ya ɗaga mu sai muka danne su muka yi nasara a kansu to kukan da nake yi zamani ya zo ya canja ya juya musulmi su rungumi duniya su manta da Allah Allah ya juya kafirai su zo su danne su ta kashe su shine nake ba na son wannan labarin yanzu wannan sai an yi shirki duk inda ka ji ana faɗa a duniya yaƙi ake musulmi ake kashewa abun ya juya mu ake kashe su su kam za su yi ta kashe mu su yi ta kashe mu kuma ba abin da za a yi jaridar ma ba lalle ta faɗa ba mu ko da an zo an yi wani abu wani musulmi ya je ya kashe wani mutum ɗaya biyu sai an ta maimaitawa yanzu ta kafira da suna gi annaba a sokoton nan dibora kowa ce dubai da duniya ta ɗauka duk wajen jaridun ƙasar nan da na ƙasar waje na kafirai da waye sai da suka kai hatta kasashen musulmi da aka ba su abun a birkice sai ga balarabe ko balarabiya wasu mutafarrafi ne da addinin islam kaza kaza wai masu tsanani da raba tsauran ra'ayi addinin musulunci sun kashe wata masihiyya zulman wa udwanan wa natabarra min hada zalunci da wai muna barranta daga wannan aka ta yada amma mu mutane nawa ake kama mana a dajin sokoto dajin zamfara dajin kaza ana ta kashe waye ya faɗa jarida kullum mutane nawa ake sace mana ake kama nawa ake harbewa a hanya gawaki nawa ake kashewa a ranar ƙasar nan nawa suke tada rikici da ganganci su tsare hanya su ta kashe mutane ba abin da ba su yi ba sun tsare hanya sun kashe mutane ana cikin tafiya sai dai ga a ta kashe mutane a nan arewa ba wa kudu ba kasuwar shanu nawa suka kona mana da masu arzikinmu da masu shanun garke na shanu nawa suka sassare suka kakkashe suka kwakwace suka yi nawa suka yi duka waye ya faɗa wace jarida ta faɗa saboda ba mu da gata musulmi bai da wani gata yanzu a duniya me yasa mun sake addini mu ne ƙarya mu ne sata mu ne shan giya musulmi musulmi zai zo ya yi biki biki zai yi zai zo ya yi biki zai je kawo giya a bikin an yi magana no you can give mutane their rights dan banza sai ka ce shi ya fara yin boko turancinka na ƙarya no ba za ka takura mutane kowa ka bashi right a cikin akwai french akwai masu shan giya akwai masu shan abin da su tunda an zo entertainment jin daɗi ne dole ka ba su abin da suke so wai ai ya gayyato abokanansa akwai yan giya a cikin su ya gayyato wani ma da aka yi sai ce ai ba musulmi ne kaɗai suke zuwa taron ba akwai wanda ba musulmi da aka yi sa aka yi oda giya aka kawo masu neman mata ma a basu amma akwai matan banza su ma a basu duba haka muke bata wannan al'umma ya Allah zai taimake ta ka abokanan gaba ha'inci da cin amana mu ne a gaba cuta za a zo a yi mugun wani abu na ta'addanci wallahi sai ga dan uwanka ne yake maka yanzu duk masu kashe mu a daji da suke zaune a daji suna kashe mu ko a hanya suna kashe mutuna duk suwaye ka taba ganin arne musulmi ne dakatan da mu ya mu muke kashe kanmu ba su damu ba ku je ku yi ta yi ku ta rage yawan amma yau da za ka kama wani guda ɗaya ba musulmi ba kai masa duniya sai ta ji to me yasa yau abokanan gaba suke nasara a kanmu saboda mun bar addini ba ma kula da sallah ba ma kula da azumi na farilla ko na nafila sadaka ba ma yin ta ba mu damu da sadaka ba an manta sadaka iyayenmu da kakanni dai sun yi sadaka in mutum ya samu kuɗi gani yake wayansa ne ba shi in mutum ya hau kujerar mulki yana juyawa gani yake ya fi kowa kowa baya ganin sa gani yake shine oga kwata kwata da zai abin da ya ga dama idan mutum sarauta yake ana masa bibita an daura mai rawani gani yake yi shi fa ba iri ɗaya bane da kowa ya manta shi din a cikin tsumma yake shi ma daidai yake da sauran mutane sun ma ce kawai ta daga shi ta nuna cewa kaza kaza sauransu kuma Allah ya bashi girma ake girmama shi amma mai kun yabi Allah da wannan girman shi kuma ya je kaskantar da kansa a Allah yayi sallah yayi ibada ya taimaka wa talakawa to sai kuma girman kai ya dauke shi sai kama karya fasadi wasu zagan su kamar mutanen kirki amma mutanen banza ne mazinata ne yan luwaɗi ne masu shaye-shaye ne yan neman mata rashin gaskiya mutum ya zo da hau kujerar mulki ya ta cin kuɗin talakawa asibiti ba magani ba gado a asibiti abinci ya gagari mutane masu kuɗi suna ta ƙara kuɗi ana satar abinci sata sata ta kai ga yanzu abinci yana kan tukunya ake sacewa mun faɗa muna maimaitawa wani yace yanzu malam duk fa abin da mutuke inda suke nema fa aka abinci yake karewa in al'umma ta waye gari abincin da za ta ci ya fi karfin ta ai shiga uku ai babu talaucin da ya kai wannan ai muna kallo muna gani ƙasa tana ta karewa dala sai dahuwa take yi muna cikin tsada bala'i ya yi yawa ga shugabannin masu kuɗi suna ta ƙara kuɗi masu mulki ana ta musu jiniya suna ta ɗora wa kansu kwangila suna kaza an yi shiru an zuba ido kun yi alkawari kun ce za ku sauƙa mutane rayuwa amma tun da kuka hau bala'i ake ta shiga ana shiga kunci kuma ba kwa so a gaya muku gaskiya in an faɗa ku ce ba a san ku kun sa ido akan masu gaya muku kuna jin ciwo kuna jin bakin ciki wanda suke gindin ku kuma suna ta karɓa a wajen ku suna ci kun rufe musu baki talaka yana mutuwa an shiga uku an lalace muna da ruwa a Najeriya amma ba mu da yadda zamu yi amfani da shi muna da kasar noma a Najeriya ba mu da yadda zamu iya noma kasar nan muna da iskar gas muna da wannan wannan din gas muna da fetur a Najeriya duk wani abu da ka sani wata kasa take yin arziki na rantse muku da Allah muna da shi a Najeriya amma ba mu da maintenance gwal ba gwal ba ba shine gidan kuɗi ba to akwai dazukan da duk gwal ne muna da shi gwal kwal menene duk wani abin arziki muna da shi gas nan muna da shi waye duk abin da ka sani na arziki muna da shi amma wa muke da shi da zai wuce mana gaba ya taimake mu mu yi 'yan ƙasa su ji daɗi noma kawai aka inganta mana noma aka gyara dazukan nan gwamnati ta gyara dazukan nan aka ba wa mutane taki aka yi canalin ɗin ruwa ga ruwa nan yana ta ambaliya yana ta kashe mutane a gyara tekunan nan da kogunan nan a faffasa daji a yi wayarin ɗin ruwa a ce talakawa ku shiga daji ku ta noman alkama ku ta noman shinkafa ku ta noman tattasai da tumatur waye zai damu da wani mulkin da wani da jiniyar da wani yake amma kun kashe mu babu noma ba ma iya noma kasuwa ta lalace yan an kasuwa mu duk an karya su duk sun karya duk sun zama dillalan yan china ba sa iyawa talakawa yara duk suna zaune a gida dajin ba zai shigo ba yan ta'adda duk sun kame dajin ana ta kashe kuɗi a banza akan abin da bai kai ya kawo ba to ba dole mu yi mu yi ƙasa ba wato abin da ake gudu malam idan bala'i ya bala'i ya kai ya bala'i da ƙarshe fitina yake zama yanzu ku duba ƙasar sudan malam ƙasar sudan ba daɗi talauci na a'udhu billahi fada yaƙi zubar da jini kuma su ya su ba ba baƙuwa waje su ya su su ya su to wannan shi ake gudun mulki na zalunci a zo ba a sani ba a ƙarƙashin ƙasa wasu suna ta shiri su zo su ɓallo mana wani ruwan da ba za mu iya ba sai dai mu ta gudu shi ake gudu waɗannan yaran waɗannan matasan da wanda suke cikin daji da waɗanda suke waje ɗin nan ku yi ƙoƙari ku yi kwantirol ɗinsu ku sama musu me za su ci me za su sha yanzu mutumin da ya hau yana gwamna ko yana shugaban ƙasa ina ruwansa sakan kuɗin mutane me Allah bai maka ba wanda har yake da arzikin da zai zama gwamna ko ya zama shugaban ƙasa malam yana buƙatar kuɗin wani bai buka kana da gidan hawa kana da motocin hawa kana da mata da ka aura kana da yaya kana da gida a ƙasa kaza kana to wai me ake nema ne a duniya gaba ɗaya ba a ci a sha a saka bane ba to duk kana da shi ai mulki mai daɗi shine ka haƙura kuma ka ba wasu ka taimaka musu amma matsalar shine idan sun hau sun fi kowa son kuɗin ana ta wahala jami'o'i sun mutu ɗan talaka baya iya yi kuɗi ya yi tsada cikin jami'o'in gine-gine sun rushe sun lalace ba fanka ba lecture hall ba hostel ɗin ɗalibai babu babu babu kaga jami'o'i masu tafiya private jami'o'i ne masu karɓar miliyoyi na kuɗi makarantun gwamnati sun lalace sun zama kufai sun rurrushe wata wani makarantar ma bishiya ne ta tsoro a cikin ajin gaba ɗaya saboda tsabarin ajin ya lalace komi ya lalace ustaz me yasa muke wannan magana saboda ku sani ko addini za mu yi ko rayuwa za mu yi ko siyasa za mu yi ko me za mu yi ai dole sai mun ci mun sha menene gwamnati za ta yi mana sama da ta inganta mana rayuwa to wai ina ake so a tafi ne shine tambayar ina ake so a ji idan ba ku sauƙaƙa wa mutane rayuwa ba ina za a ji kuma sauƙin yaushe za a same shi kullum burmawa muke ta yi kullum ana ta ba mu haƙuri tun dafa ku yi haƙuri ku yi haƙuri ku yi haƙuri so kuke sai an fara fashi da makami a hanya ana ƙwace bari in rufe muku da wani abu guda duk wanda yake so ya san haɗarin da ƙasar nan take ciki ya bi manya-manyan airport ɗin ƙasar nan ya je ga yadda ake fita gudu ake wallahi ku tambayi jami'ai da immigration da da custom custom da wanda suke tsaye abu na yadda za duk wanda isa wata dama wallahi ballewa ke gudu kuma ko ina tafiya ake duba dai Nijar kaga dai hadda Nijar take to har yanzu ana gudu a shiga Nijar wanda mutum ya je rayu a Nijar din ya yana jin ya kuma sauki kamaru akwai yan Najeriya barkace jaji baras irguba nan Masar Sudan har Sudan kwanan nan wani ya zo ya mai wai zai to nace kai me za ka ce a mala haka ai gwanda mu je a can ma dan samu abubuwa abin nan wallahi kwanan nan wani ya zo yake ya ce yana yana likita ne shi yana aiki a wani asibiti a Sudan din nan a Sudan din nan da kake gani yace malam ka san nawa nake dauka naira miliyan ɗaya da wajen dubu ɗari biyu da wani abu duk watan duniya banda allowances yace ka san da na zo nan babban asibitin da na je aka mai interview zan fara aiki kasan nawa kuɗi na dubu ɗari biyu da saba'in da wani abu ana mun congratulations ya ce gafara da ga waje zauna ya ce wala ba zan yi da haka yanzu ta faru wannan wata sabuwar matsala ce da yawa yaran mu in sun je sun yi karatun likitanci a ƙasar waje wallahi ba sa zuwa Najeriya su yi aiki na farko ba kayan aiki asibitocin na biyu kuma ba albashin arziki da haka guduwa suke sai su je kasashen da za a ba su yanzu a nosin kawai za ka je kasar saudiya kana nosin kawai ka tura ta intanet su dauke ka wallahi sai kana ɗaukar wajen ɗari biyar Allah wallahi sai ka ɗauki ɗari biyar duba profesa ba ana maganin profesa ba a jami'a kun san nan kuɗin profesa har vice chancellor duk wani vice chancellor da ka sani a Najeriya ba mai ɗaukan dala ɗari biyar dala dala ɗari biyar ba mai ɗauka wa yake ɗauka buga ta dala ɗari biyar na wuce yawancin albashin profesan fa masu ɗauka da yawa tsofaffin profesoshi 400 da wani abu 500 da wahala kaga malami wai profesa ya daɗe yana ɗaukan 500 iya albashin za ka ɗauka 300 ne 200 da wani wannan yanayi ne a ciki ka gama turancinka da rubuce-rubucenka duk wahala ka tsufa a cikin harkar gaba ɗaya kana ɗaukan abin da baya iya riƙe ka da kai da iyalanka ina za a zauna lafiya ku kyale ni hakan dan dakata a nan saboda na san muna cikin damuwa Allah ya sa wanda aka yi dan su su ji su gyara eh Allah rufa mana asiri mu da muke cikin talauci muke cikin matsiya Allah ka ba mu yadda zamu eh Allah ka ba mu yadda zamu insha Allah za mu rayu da daɗi ko ba daɗi tunda muna da Allah ba zai bar mu ba insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh